الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kan uwa barkanmu da dawowa daga hutu na wannan daura da muke yi da littafi wannan shine darasinmu na shida kenan ko in ce zamanmu na shida a wannan manzuma ta Sheikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a wannan gari da yake abin nan garin Jifa kenan ɗaya daga cikin manya-manyan jihohi na ƙasar Nijar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba ɗaya. Baiti na 29 za mu tashi ko? معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما حرمانه malamai suna cewa man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaugawa abu kafin lokacin sa yayi a shar'ance sai a hana mishi shi ko ba haka nan bane ko a duniya ko a lahira hukuncin zai iya samun ka a duniya kuma zai iya samun ka a lahira misali mutumin da ya wasiya a ba ɗan shi kaza ko a ba matarsa kaza la wasiyata liwari ba kai da ka gogawa ba wani saboda yana gaba da sauran 'ya'yansa sai ce duka duke da nan mallaka na bar mawani kun ga me yasa ya haka a'a kai ba kai kan raba gado ne kuma ba a yi ce ka ba ka yi magadinka wasiya ba ina ba ta ana fahimtar da haka wannan ba za a yadda ba yan an ji wajen alkali sai ce a babu wannan misali mutumin da ya saki matarsa saki uku likita ya auna shi ya ce mai to wannan ciwon naka a likitance ga alamu ba za ka tashi ya tabbatar da wannan sai kira ɗaya daga cikin matansa sai mata saki uku to in ya mutu za a ba ta gani dalili saboda shi yana bakin cikin ta samu wani abu cikin dukiya sai dai na akwai tafsiri shin bayan ya sake ta ya tashi ko bai tashi ba bayan ya sake ta ko suka ce sai in ta kare idda ba za ta gare shi in kuma tana cikin da za ta gare shi ko suka ce a'a idan ma ta kare idda in dai bata yi wani aure ba har ya mutu to za ta gare shi akwai maganganu daban-daban an gane ko yawwa mutumin da ya kashe wanda yake gado baya gadon sa domin hadithi na abdullahi bin amur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yarithul qatilu shay'an wanda ya kashe wanda yake gado baya gado komai dan dama abin da suke so su kai ga dukiya to yayi hakuri mana idan mahaifin nashi ya mutu kuma ko an bar ma dukiyar in dai dan da wannan niyyar ne kake ta jiran ya mutu zai mutu din a kuma za ta amfane ka mun gane wannan ko Allah ya mu tsari shi yasa dukiya wani lokaci muna dibin ni'ima ce fitina ce matanka suna fatan ka mutu ƴaƴanka ka mutu ƴan uwanka suna jiran mutuwarka me wannan kuma da baka da kuɗin da ba za su mutuwarka ba haka mulki ana ta jiran ka mutu wanga shi dauki matsayinka ɗanka ba yana jiran ka mutu ya dauki matsayinka ƴan uwa suna kuka amma wani dariya yake yana farin ciki Allah ya kyauta to dan haka ne kamar wanda ya sanya alhariri an hana shi lubsul harir an gane ko da ci ko sha cikin aniyatun zahab akushi ko ƙwarya ta zinari ko fidda ta azurfa to a lahira in kayi wannan a duniya in kanan lahira baka da shi saboda hadisi na huzaifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la talbasul harira wad dibaj an hana ka sa hariri da dibaj wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fidda kakku cikin akusanta wala fi sihafiha ko cikin tire-tire na zinariya da azurfa don wannan alama ce ta nuna masu kuɗi sun kasaita ko ba haka ba fa inda halahun fi duniya ta kafirai ce a nan duniya ba wai ana nufin zinariya ta su bace su kadai a'a yin irin wannan aikin da ita nasu ne a duniya su kafare wala na fil akhirah wanda kuma hadisi ya zo wanda zai sa su a duniya ba zai sa su a lahira an gane ko kiran nan kai gaugawa wannan hadisin sai zaman to takhsisi ne ga waɗansu ayoyi lahum ma yasha'una fiha duk abin da yanzu suke so suna da shi sai a ce to banda wannan saboda kai duk da yake aljanna duk abin da kake bukata wani a ce to ai an ce lahum ma yasha'una fiha Allah zai hana ma baka so wannan abin balan zaka amfana da shi a aljanna mun gane wannan ko qa'idatul am wal khas sai mu je zuwa ga baiti na gaba na 30 wa in atat tahrimu fi nafsi al-amal aw shartihi fa dhu fasadin wa khalal idan haramci ya zo fi nafsil amal a cikin shi zatin aikin karan kansa misali aka ce kada ka sha giya kenan haramcin ya zo ne akan mi shan giya karan kansa au shartihi ko ko ya zo cikin sharaɗi misali an gani ko aka ce kada mutum ya yi sata cikin sallah kuma sai ya sata ina fata ana fahimta to yanzu ya zamu yi shi ko kuwa zo cikin sharuɗan ita wato ibada kun ga ibada dole cikin sharuɗan yin ta sai an samu wurin da za a yi sallah ko sai mutum zo ya kwace wurin wani da ƙarfi sai zo ya yi sallah a ciki shin ya za a yi ya ce to faru fasadin wa halal wannan abin yana da fasadi ya ɓaci wa halal kuma ya samu illa an gane ko tasgaro ke na inji waɗansu malamai an gane ko to shi ke nan kaga sallah a zahar raka a aka ce ayi hudu sai mutu ce ka yau ina jin karfi bari in takwas akwai ta babu domin haramun ne ka kara a cikin sallah an gane ko to amma misali mutumin da ya kwace wata ƙasa ya zo ya sallah a cikinta ko wani wuri wasu malamai suka ce babu sallah saboda yin sallah yana daga cikin dole sai ka samu wurin da za ka yi sallah tunda ba a saman iska za ka yi sallah wasu suka ce a'a akwai sallar sai dai laifinka na haramci na kwace yana da tunda shi wurin bai cikin sallah an gane ko to irin wannan ne za ku ji wani ya ce abu ya ɓace wani ce bai ɓace ba saboda in abu baya cikin abu to waɗansu na ganin a'a to abin sai dai zama to haramun mutumin da ya sata a cikin sallah zunubinsa na sata yana bi yana can amma kuma ladashi ta sallah tana nan wasu ce a a cikin sallan da ya sata don haka babu sallah suna akwai sabani wallahu a'ala mun gane ko ƙa'ida ta gaba baiti na 31 wa mutlifun مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن malamai suka ce la zamana ala man dafa'a an nafsihi bil husna babu lamuni biya shine ba haushe yake cewa lamuni daga zamani saboda babu da'dun ala a Hausa sai an kace kana bani lamuni wai zamani da'dun ta kuma lamu mun gane ko to duk mutumin da ya difa'i ya kare kansa bil husna da hanya kyakkyawa to babu lamuni a kansa an gane ko yanzu misali mahaukacin kare kada ma mu ce kare tun da kare ma in ba kasashen turawa ba za mu nisha ce ba kun san su turawa da gwarawa in ka kashe musu kare sai ka biya tun da akwai kare na miliyan biyu akwai kare na miliyan biyar har na miliyan goma yanzu ma turawa sun kai inda a'a an wuce ma kare akwai alkilabul insaniya ka shiga cikin google kilabul insaniya mutum ne za a je a yi mishi formation training na kare sai a je a sayar da shi in aka je aka sayar da shi abinda kare yake yi shi zai je yi amma za a yi masa biya ka shiga cikin internet to yanzu misali shi din misali a ce dabba saniya kun san saniya akwai wadda za ta rikice sai ta zama to tana wato kokarin hallaka mutane to da ka fahimci wannan saniyar ta taso ma sai ka kauce ta biyo ka kana kokarin kauce mata har ta je ta buge wata katanga sai ta mutu babu wani lamuni a kanka domin kai dole ne ka kare kanka shine malaman fiqhu ma galibi su kira daf'u sa'i daf'u tunkuda as-sa'i ba da sinun bane sa'ilun intabe mai tambaya kuma sa'ilun abinda yake gudana sala ya silu sannan kuma akwai sa'il sa'il shine mutumin da ya tunkuda mutum da ya zo zai misali sun ce sa'il tunkuda amma ba su da nufin tunkuda ba kariya suke nufi an gane ko wannan kun ga cikin shari'a ta musulunci galibi za a zo mutum ne ya yi kokarin ya zo da bindiga zai halbe ka sai ka kare kanka wajen ana fafatawa ka kare kanka sai ka halbe shi za a ce ka kashe mutum a'a ni sunanta da faransanci kwa legitime defense self defense self dama anglili sai sun ka ɗauke shi dama faransanci yana ɗauka ga english english tana ɗauka to wannan wajibi ne ka kare kanka musulunci ya karantar da mu wannan na fata ana fahimtar ta to kenan idan cikin wannan halin ne ba a cewa ka biya diya mutum zai zo kashe ni mu yi ɓarin wuta da shi cikin halbe-halbe in halbe shi kuma ka ce zan biya diya diya wa zan biya ni idan ya kashe ni wa zai biya diya babu muna fahimta duk irin waɗannan ababen akwai su a shari'ar musulunci amma turawa da suka zo suka yaƙi dauroli na musulunci musamman daula ta andalus sai suka sace waɗannan abubuwan suka tarjama su da yaren su suka mai da su kamar nasu misali a ce kaga yaro zai ƙetara hanya ko tsallaka hanya shi kenan kana kallo yaron nan ba zai iya tsallaka hanya ba kuma ga motoci suna bi da gudu kabbar shi sai aka buge shi a doka za ka biya amma ba dokar turawa ba ce domin a shari'ar musulunci a tarku fi'ilun shi kan rashin yin aiki wani lokacin sunansa aiki lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu ba sa hani da mummunan aiki sai Allah ya ce wannan rashin hanin yayi muni aikin da suke aikatawa ba turani da su cewa ba a wai in kaga mutum misali an yi aksidan ka zo ka wuce ba ka ɗauki wa mara lafiya ba hayyan mutu za ka biya diya domin asali ya kamata ka taimaka tana da ƙa'idodi masu yawa mutum ne kana da damar da kuna iyaka da shi kana da rijiya ka shayar da tsironka akwai ruwa cikin rijiya kuma kaga tsiron shi zai halaka ya ce ka ba shi ruwa ka ƙiya alƙali zai iya cewa dole sai ka biya ba san kuma fahimta ba to haka kafin turawa su kawo wannan akwai shi a musulunci amma saboda wani lokacin ba ma hankalta mu nasoshi ko ba mu karanta shari'a ba kuma mu tambaye wanda suka karanta ba sai mu ce babu shi wannan kuskure ne Allah ya ce muke sai mu je abu na gaba baiti na 32 muna faɗan baitin ne saboda mutum ya koma zuwa ga baitin ya ce wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi kadha kaman wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa mithluhu al mufrad idh yudafu fafhamhu did ar rushda ma yudafu al muhimmu nan ilmin kawa'idul fiqhiyya wani lokaci yana samun alaƙa da usulul fiqhi amma ba ɗaya bane usulul fiqhi daban alqawaidul fiqhiyya daban amma wani lokacin sai ka iske akwai dan su masaloli wanda sun hada su sun yi tarayya tunda usulul fiqhi qawaidul fiqhi kaga fiqhin fiqhin nan ya hada su kuma haka ba to nan siyahul umum ne yake son ya kawo ma siyahul umumu kamar abin da yake nuna maka hukunci ya haɗe kowa da kowa tunda ana zancin hukunci ne a cikin fiqh to akwai abin da kullu tana baka kowa da kowa jami'u tana baka kowa da kowa ko ba kana bane amma sai a zo da wani abu yana nufin jami'u ko kullu amma kuma kai ba haka kan ganshi ba to idan baka fahimci ya shafi kowa ba kaga hukuncin sai ka kebance shi ga waɗansu jama'a alhali ko yayi ya shafi kowa amma in ka san ya shafi kowa to kafin a fitar da wani sai an samu ni sai an samu dalilin da zai fitar da su bari mu shiga al munan in muna karatu al sai a ce mata lil ahadiyya ko al ahad kamar yanzu mutumin da ba a sani ba in an san shi sai a ƙara mai ahad wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin da al take ɗauka ja'a rajulun fa kallamtu rajula to kinan wancan rajulun din nan shine ar-rajula saboda na kawo shi na kira daga bayan kai shi mi ma'rifa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula ay rasulan ne fa asa fir'aunur rasula shikenan to amma wannan ka'ida na kira da na kira in suka zo an gane ko fil asli suna nuna akwai bambanci ja'a rajulun thumma ja'a rajulun yana nuna ba mutane daban-daban amma ja'a rajul fa kallamtu rajul a ka'ida na nufin mutum guda ne na kira wato ma'arifa da ma'arifa in kuma na kira ta zo ma'arifa ta zo to galibi kuma yana nufin wancan din na farkon shine aka kawo ma'arifa to sannan kuma an ka kawo ja'a ar-rajulu fa kallamtu rajulun fa kallamtu rajulan masalan nan ma yana nufin na farkon daban na biyu daban don ma'arifa daban na kira daban amma wannan shi ba galibi ne ba ko ina wannan ka'ida take aiki ba wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah kaga nan na kira ne amma ba ana nufin akwai wani Allah a ƙasa ba ko wani Allah a sama muna ganewa da kyau muna ganewa da kyau to wannan shine al akwai ahadiyya akwai jinsiyya akwai istighraqiyya umumiyya urfiyya akwai istighraqiyya umumiyya ka koma cikin wani littafi sunan sa mughnil labib an kutubil a'arib al tana iya daukan ma'ana kusan 11 to wannan yace wa al tufidul kull fil umumi ita al tana nufin ta haɗe kowa da kowa fil jam'i a kawo al cikin jam'i al-muslimuna innal muslimina wal muslimati ta shafi dukkan musulmai wal ifradi al tana ɗaukar ifradi amma ba kowace almalan yake nufi ba al wadda ake kira jinsiya al jinsiya malam yace kal alimi kamar an ka ce al alimi kun ga al'alima ai mutum masani guda ake nufi kawai kaɗan bane to amma in aljinsiya ce ana nufin masana Allah ce wal asr innal insana sace illal ladina amanu kaga da mutum guda yake nufi ai bai cewa illal ladina amanu sai ce illal ladhi amana muna ganewa to amma saboda rashin sanin wannan kaida sai ga dalibin ilimi bai fahimci wannan ba ala ayyati hal yana da kyau ɗalibin ilmi ya fahimci in ce al'alimu ina nufin masana yana yiwuwa in al'ahadiyya ce mutum guda ne in aljinsiya ce ta koma dukkan masana ake nufi da lokacin da ɗalibin ilmi bai san wannan ƙa'ida ba zai ce shirme ne kake yi Allah ya kyauta ya ce to wanne kira tu fi siyaƙi annafi annakira fi siyaƙin nafi idan na kira ta zo cikin nafi ma ja a rajulun ta shafi dukkan mazaji kaga rajulun mutum guda ne amma saboda nafi ya gabata ba wani namiji wanda ba zai shiga a wannan hukunci ba to tsil umuma aw siyaqin nahyi la tukallim rajulan kenan duka ya shiga ciki kaza ko ba haka ba man kaman man in an kalli lafazinta ta mutum guda ce in an kalli ma'anarta ta mi ta jama'a ce an gane ko wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga da yace wa minan nasi sace mi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir bai ce man yaqulu na amma sai ce wa ma hum bimu'min bai ce wa ma huwa bimu'minin ba dan abin da kaman tana iya daukar jama'a masu yawa da ma ita ma tana iya daukar ma ismul mausul al-mausuliyya ba kowace ma ba ma mausuliyya an gane ko tana cikin siyagul umum lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne ba abin da zaka fitar ka ce wannan ba na Allah bane malam yace to fi dani ma'a suna rufin umumi kenan da man da ma kenan ko ka ce al-mausulat duk ismul mausul kullal umumi ya ukhayya fasma'a ya ukhayya ya kai dan karamin dan uwana nan tausaya ma ne malam yake yi kuma baitin ba zai yi ban yace ya akhi sai ce ya ukhayya yace wa mithluhu al-mufrad idh yudaf kuma kaman mufrad ya an kai idafa fafhamhu di tarushd ma yudaf ya an kai idafa yanzu ni'ma an-ni'matu sai mu ce ni'ma dai ko to sai Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku lissafa ni'imomin Allah dawa ni'imar Allah ake nufi guda ba dan da guda ake nufi da sai a ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to ai ni'ima daya da nace daya ai na karin lissafi amma ni'imomi yake nufi shi sa ce la tuhsuha mun gane wannan ko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ba na nufin ni'ima guda ba ni'imomin da Allah ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna da yawa ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum ba ni'ima guda Allah ya musu ba kun gane wannan ni'imomin da Allah ya musu suna da yawa to kaga in ka zo wajen tafsiri ka gane ni'mati allati ni'mati ne kinan ni'imomi na ba guda ake nufi ba kaga tafsirul qur'ani ya kama ka sai ka nemo ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma hada mali wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun dun ni'imomin da Allah ya musu wa iz wa'adna musa 40 laylatan thumma takhaftum al-ijla min ba'di thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykum al-ghamama wa anzalna 'alaykum al-manna was-salwa wa idh istasqa musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajar duk shi daga cikin ni'imomi amma me yasa hankalinka baya komawa ga jam'i ne sai in baka san cewa ba in an yi idafan mufrad zuwa gare shi zai koma mi sai koma jam'i mun gane wannan tau Allah ya kyauta za mu je a baiti na gaba ya ce wala ya timmul hukumu hatta tashtami kullu shuruti wal mawani tartafi haka yake saboda ƙurbin nusakh din suna bambanta malamai suke cewa labudda lil hukmi kafin hukunci a tabbatar da shi ko hukunci ne na aqida ko hukunci ne na fiqh dan wasu na sa tsammanin wannan yana da alaka ne da fiqh kadai a'a har na aqida labudda lil hukmi min ijtima'i shurut sai shurudda sun cika wantifa'ul mawani' kuma ababen da za su hana hukuncin ya tabbata su ma babu su mun gane wannan ko to wannan abu ne wanda ke da muhimmanci ko wani abu an ka ce shari'a ce hukumci ne na aƙida kafin ka kafirtar da mutum sai ka tabbatar da duk sharuɗin da ke tabbatar da kafirci a kan shi sun tabbata sannan ka tabbatar da duk abin da zai hana a kafirta shi kuma ya tabbata don da yawa suna kallon tabbatuwar abin amma mi zai hana hukumcin ya tabbata ba su hankalta ba wani ko ba ka nan bane dazu mun ka misali mutumin da ya ji fara alqur'ani ya ji fara alqur'ani za mu iya kafirtar da shi amma ko da aka zo an kai shi za a ce a kafirtar da shi sai aka gane daga kabano gidan mahaukata ne ya kunci za mu ce kafiri shikenan wannan malamai suna kawo shi kamar misali kun ga kamar gado mutum ne akwai abin da ke sa kai gado ga mutum ya mutu ga 'ya'yan shi za su gade shi ko ba ka nan bane sai a ce cikin 'ya'yan shi tana yawa ba zai gade shi ba kan ce a ce a me dalili ta ce tana yawa yana da sharuɗa amma ni akwai maliya sharuɗan gado uku ne nunun nunun ba wancan harfi da ka rike ba in an ce nunun akwai nunun akwai wawun akwai mi nunun to wannan ake nufi ramzin nunun ta farko nikahun nunun ta biyu wala'un nunun ta uku nasab nikahun wa wala'un wa nasab in ji mai rahabiyya kene in aka ce wani yana gadon wani to ko dai ta fuskar auratayya mata da miji miji da mata wala'un wala'anci bawa da ka'yantar ko ba haka ba in ya mutu babu magari za ka gane shi a matsayinka da mai gidan shi har aksu ma wadansu malamai suka ce in mai gidan ya mutu bai da kowa shi ma bawan zai gado shi wa nasab dangantaka haihuwa ko dan uwanka da da uba kane da wa ko ba haka ba to waɗanga gasu sun cika shurutun amma sai an ka hankalta ma mawani'a mawani'a din nan wasu malamai suna kasu guda uku waɗansu malamai suna kasu guda bakwai amma guda bakwai din shine malamai suka yi musu ramz suka ce sunansu ish laka rizqu ish laka rizku ainun shinun lamun kafun ra'un zayun kafun ish laka rizku an ce ish laka rizku ai ba gane dan kalma ta ish laka ma ba ba ma na gani ta ba ko ba haka da mu da sai an yi dubara a ce ish fil yamrina laka ya hita can sannan rizku amma duk da haka dai ma ne ba za su fito ba so ainun tana nufin adamul istihlal jinjirin da ya fado bai koka ba ai ciki ana yana idan mutum misali akwai ciki ai yana da gado ko mace ko namiji wanda babi ne mai fadi za a bari sai an haife shi a yi rabon gadon ko ko a'a za a fitar mishi da rabon namiji ka gane ko idan ya zo namiji shi kenan ya zo mace kuma sauran kuma a sake fitar ma yan uwa na su rabu to jaririn da ya fado bai koka ba shi kenan lamun kuntum da muke ainun shilun ashakku fi sabiqil maut ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba da da uba suka jirgi jirgi ko mota suka yi balaguro sai aka zo sai jirgin ya yi hatsari sai suka mutu ko ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba babu gado tsakankanin su saboda kafin a ce wannan zai gadon wannan sai an tabbatar da wannan ya riga mutuwa sannan wannan ko da da minti ɗaya ne misali ashakku fi sabiqil maut ishlaka lamun al-li'an dan da aka yi li'ani uba ya kore shi daga cewa ba ɗansa ba ne aka je aka yi la'ari wanda la'ari da surutun nuru ta yi bayani babu gado bai gadon mahaifin shi amma yana gadon mahaifiyarsa kafin ishlaka al-kufur kafiri da musulmi la yarisu al-muslimu al-kafir wal kafiru al-muslim hadithi sannan kuma rizqu ar-ra'u tana nufin ar-riqu bawa baya gado tunda an ba shi gadon dukiya mai gidan shi da kanku bauta ta musulunci amma ba ba ta ƙarya ba zayun ibnu zina ɗan zina ba ya gado domin ba ɗa ne shar'i ba an gane ko ɗa ne tabi'i la shar'i sannan kuma mi ƙafun ƙatlul muwarrif mutum ya kashe wanda yake gado kaga ba haka ne kawai za a cewa wani a ya cika sharuɗin gado ai baban shi ne to ba a binciken saura labudda bi tawafur shurut wal ifa al mawani' wannan muna faɗin shi saboda ɗaliban ilimi da dama suna ganin malamai sun ba da hukunci su gaba daidai ba ne maimakon su tuntuɓi malami ko su zauna da shi a tattauna sai su ce ai an yi kuskure sai an zo an nuna mai kai abin da kake gani a zahiri ba shi kaɗai ba ne sai ka gane kuskure ne kuma yanzu ka gaya ma duniya cewa abin nan haka yake ka dawo ka ce ni ne na yi kuskure wallahi akwai wuya gare shi to kaga gara ma baka ce malam ya yi kuskure ba ka tattauna da malam ka ji dalilan malam hakka gamsu cewa kuskure ne koko shi malam ya gane kuskure ne yana yiwa ya dawo ya ce mun faɗi matsala kaza tana buƙatar a gyara ta kuma ba dole sai an faɗi sunanka ba eh ka a ce ba dole ce mallam ka ga mutane ni ne ni gane kuskure eh saboda a san shi na Allah ya kyauta baiti na 37 wa man ata bima alayhi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal duk wanda yazo da aiki shi ne wa man ata bi ma alaihi ala tana nufin al'ulu wal wujub abinda ya hau kanka na aiki to kadis ta haƙa ma lahu ala al'amal ya cancanta mutumin da yake aikin gwamnati wata ya kai bi gwamnati za ta yi ta ba shi biya in ya yi aikin ko ba haka ba eh ma'aikaci ya yi aiki ya cika sharuɗa kidan ko to ma da na sai a ba shi to kun ga nasoshi sun tabbatar da wannan hadisi da abdullahi bin umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqu ko ba ma'aikaci haƙƙin sa kafin ma gumin sa ya bushe ko ba haka ba a shari'a amma na ba rafin kafin gumin sa ya bushe ba kullun sai an yi haka ayi akwai ittifaki da aka yi a wata ne ba kullun sai ka kawo ba kace sai na raba tun da an ce kafin ya juffa bari in kawo kuɗi eh na yinin ka mun yi magana a wata zan baka jika 60 to yanzu kafin zufan naka ya bushe ko gumi da jika biyu a ba haka ake nufi ba da wata ya cika ka bashi wannan uslubi ne da larabci ko ba haka ba yawwa da haka wannan misali ne shari'ar musulunci ne yana nuna maka an gina ta ne akan mi akan adalci yasa yan aka zo mutum yayi aiki ba a biya shi ba alkali sai ce to a biya shi amma a duba yayi aikin ya cika aikin nasa nan ma sai a duba baiti na 38 وكل حكم دائر مع مع التي التي وهي التي قد أوجبت لشرعيته نعم ويفعل
nusar suna shan bambam eh suna shan bambam yawa nuskar da malin ke babu ita ce eh bari mu karanta baitin sai mu je gaba yawa wa yuf'alul ba'd min al-ma'muri ana aikata sashen abinda aka yi umarni kenan in shakka fi'lu sa'irul ma'muri idan ba za a iya yin sauran ba ma'ana yana daga cikin abin da ɗaliban ilmi suka fakewa da shi ɗalibin ilmi ba a yi darasi da shi ba idan aka zo sai malam ya ce zan yi tambaya da an tambayi ɗalibi sai ce aka ramar kallon aini ji da bayan na aka yi darasi wannan ba uzuri ba ne karfafi da ba a yi darasi da kai ba shin kana da damar da akwai wani abokinka ya je kuma makocinku ne ai kana da damar ka tambaye shi shin jiya akan mi aka yi karatu kana iya ka karbi littafin dashi ka gani in ya rubuta wani ta'aliki ka karanta da lokacin da yara suna karatu idan malam yayi darasi wani bai zo ba mai son karatu sai ce a karɓo mai kayyan wancan sai ya rubuta abin da aka yi na darasi a gida kuma a je a yi jarabawa kuma ya fi wanda ya ji darasin to amma dan adam yuridu yamfalit dawa da ya samu kafa gudu yake son yi timana ai ba ai karatun nan tare da gumba wannan ba hujja bace to idan ba za ka iya yin duka ba sai ka yi sai ka yi sashi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba sani ko mun abin nan ba yawa to sai yace wa kullu hukmin ko wa kullu ma nasha anil ma'duni fa zaka amrun laysa bil madmuni wa kullu ma nasha duk abinda nasha asalin shi nasha ne sai shafi alhamza duk abinda ya samo asali anil ma'zuni daga izinin da aka yi ma yace fa zaka amrun laysa bil madmuni ba za ka yi lamunin sa ba abinda ake nufi anan kai ne kaje kan nemi aron wani ya ara maka mota kai aiki da ita ko mu ce gatari sai ara ma gatari sai ka je kana faskare sai gatarin ya kare to nan waye maka izini ka aiki da abin mai shi to nan ba za a ce za ka biya ba amma wannan ka'ida tana da sharaɗi bi sharaf adamu ta'addi an baka gatari ka je ka yi faskaren icce da shi sai ka je ka yi faskaren dutse da shi nan ka yi ta'addi don ka'idar ba itlaki za a yi ba an fahimta to amma inda shi ya maka izini sai aka samu kaddara domin ko shi mai gatarin yake aiki da shi bai wuce irin wannan matsalar ta afko da gare shi ba kuma wannan ka'ida da yawan mutane ba sa aiki da ita dan na ara ma abu an samu kaddara ai ba matsala bane ko ni nike aiki da shi za a iya samun wannan wannan wannan kaddara ta gitta an fahimce ko to shikenan wa kullu hukmin da'irun ma illatihi wa hiya allati qad awjabat li shar'iyyati ko wani hukunci yana tare da illarsa wanda ka'ida ce mai amfani in dai in dai kaga abu in ya in kaga illa ta tabbata hukunci ya tabbata to in illar ta gushe hukuncin yayi ya gushe misali ruwa masu datti masu dauda ana wanka da su ruwan nan sai suka tsarkaka ta hanyar tafiya misali suna tafiya bisa doron ƙasa an gane ko wanda ke gudana shikenan sai su tsarkaka to shi na yanzu wannan ka'ida kunga har yanzu ta dawo mu da cikin amfani da ruwa a cikin mas'ala ta zamani recyclage ruwan da a cikin bola sai su shiga cikin wani abu sai a wanke su a tace su shin za mu yi wanka da su ko ba za mu yi wanka ba turawa saboda suna da matsalar ruwa a kasashen su yanzu galibi suna amfani da wannan ruwan da a cikin bola galibi akwai wato injin wanda zai dauke su ya kai su sama wani injin sai ya wanke su kuma a dawo ya amfani da su to kaga ya hankin shekara ɗaya ana haka wani zai ce kai ya ne wannan abin a shikenan wato sifofin da suka saba a aiki da shi idan sun gushe ba na fi aiki da shi domin kai ruwan da kake amfani da su masu tsarki tana yiwa a wani yanki an yi amfani da su ne sun zan ruwan dauda an gane ko daga baya saboda wannan gudanar da suka yi cikin ƙasa sai suka koma ruwa masu tsarki ke sa yanzu su turawa saboda ƙarancin ruwa ku dibi mutanen nan ba su da ruwa na amfani da suke amfani da su yanzu dole injin ne suka yi da na ƙasa da na sama wannan ya ɗauki ruwan ya kai ya tace wannan ya dawo da su a sha a yi wanka kuma a sake yin haka mu ga da ni'ima ta ruwa amma ban fahimci wannan ba Allah ya muna mai kyau to dan haka dai hukunci yana tafiya ne tare da ni tare da illarsa idan mutum ya yi sata an ka ce ayi a yanke hannunsa amma sai an tabbatar da sharuɗin sun cika na ok to sai baiti abin nan na gaba baiti na 39 saboda lokaci yana matsowa muna ba yan uwa shawarar cewa bayan sallah idan zai yi abin da ya saura cikin littafi kaɗan ne za mu karasa shi wani kuku a karkar ko sai gobe eh titurar ka kadan to shawara tana ba da cewa abin da ya saura kaɗan a yi haƙuri gobe da marici aiko ba da lasu eh so kan su ayi ba da lasu kina idan aka yi sallar asar kamar jiya daga karfe 4 zuwa 5 ne ko 4 zuwa 5 sai a zo sai a karasa abin da ya saura saboda lokacin sallah yayi kuma abin da ya saura bai da yawa sai mu dauki wannan shiri na karshe wa kullu shartin لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما دكا شرعي وان زمنتو لازمي شرط لازم لازم كما ما بهوش تي لازم يزن تيلس كده ko dole للعاقد da wanda ya kulla wannan sharadin an gane ko fil bai'i cikin saye da sayarwa wan nikahi da aure wal maqasidi ko kuma a cikin maqasid manufofi ya ce illa shurutan sai ko sharti ba a yadda da shi ba ma'ana dukkan sharadi za a yadda da shi illa shurutan halalat muharraman sai sharadin da ya halal ya halala abin da yake muharamun aw aksuhu ko ko kishiyarsa ma'ana ya haramtar da abin da yake halal fa batilatun fa'alama to wannan sharadin babu shi wanda akwai hadisi ma daga Amr bin Auf al-Muzani an gane ko hadisi na cikin sunan na abi dawud da tirmidhi yace al muslimuna ala shurutihim an gane ko illa shartan harrama halalan aw ahalla haram al muslimuna ala shurutihim musulmi suna akan sharuɗan su ma'ana duk sharadin da aka kafa yana nan illa shartan harrama halalan sai sharadin da ya haramta abin da yake halal aw ahalla haraman ko ya halatar da abin da yake haram ina fata an fahimci ni mun gane ko? na na zawa suna yin guna fanusa التي فيها 500 فرد نعم يبادر الصباح نعم.
ممكن نوصل الى صلاه الظهر ونوجه الامر يمكن نسبة بصمتها
يعني ونصف ايوه نصف ونصف يمكن يكون طيب duk sharaɗi in aka kawo shi za a hankalta ma ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba an gane ko za ka yin aure da mace sai mace ta sharɗanta ma to gaskiya zan yadda ka aure ni na yadda amma dai da abu guda amma dai banda kwanciyar aure za ku yi wannan auren a nasan za ku yadda da kun gani domin wannan sharaɗin ya saba ma maksad na shari'a kuma ya ya haramta abin da mi shari'a ta halatta duk mutumin da ya kai sadaki kuma mace ta ce mata da aikwanci aure ba ina ganin daga nan mutum zai gaba to kun ga duk sharaɗin da ya saba ma shari'a ba za a aiki da shi ba abin da sani kawo wannan saboda kowa na san zai hankalin shi zai dawo ko mutum ya sayar maka da mota ce to na sayar maka da wannan mota amma akwai sharaɗi ɗaya motar nan ba za ka hauta ba za ka dai kalle ta kawai ka ji daɗi za ka yi da wani sharaɗi gairu makulin ji larabawa to shawara ta ba da a taɓa waɗannan al'abiyar sun da bai tutuka ne kaɗan suka yi saura a ƙarasa su daga nan zuwa lokacin sallah daga nan sai a sallame ‘yan uwa baiti na arba'in da ɗaya ko ban sani ba ko shi ne tusta'amalu alqur'atu inda al-mubhami min al-huquqi aw lada tazahumi ko ba haka ba ana amfani da ƙura'a ita da malam bahaushe ce a yi ƙwara'a ƙuri'a to ashe daga larabci aka ɗauko ta inda mubhami a wurin abin da ya zama to mubham ba a iya tantance shi minal huquqi na haƙoƙi aula da tazahumi ko ko lokacin da aka yi ya zama to akwai jayayya jama'a sun yawa kuma abin ba zai isa ba wanga in muka diba cikin sira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam idan bai yin balaguro ga ma hadisi nan sun kawo shi صحيح البخاري من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين وعن الصحابة أجمعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم زي بلاغرو zai yi ƙuri'a tsakanin matansa domin ba zai iya tafiya da su gaba ɗaya ba sai a ce to a yi ƙuri'a wadda sunan ta fito shikenan fa ayyatu hunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'a duk wanda sunan ta fito nan sa ma da nufin kibiya ma da nufin wadda sunan ta fito ba kibira ke nufi ba kuma sun nuna wannan ya tabbata a cikin suratul safat annabi yunus fasahama fa kana min al-mudhhabin wannan ai shari'a sace ko sai a ce a'a domin Allah ya ba mu labari ne don mu duki izina a ciki laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab an gane ko to da haka dai qur'a ana yin ta amma ita qur'a matsalar ta galibi wani lokaci in dai kai yi ta in bata dace da sauran wani ba sai ya ce ba ai gaskiya ba mutane za su yadda a yi amma da an yi din ya zama to ba shi ne ba suka ce a munafunci ne ai an yi dabara Allah ya kyauta wa in tasawa al'amalan ijtama'a wa sahha fi'lu wahidin fastami'a
ma fastami a wata eh oh?
ni gare ku wa failu ilahu ma fastami a ko
wa fi'lu lahuma fastami'a to ta bambanta amma dai wa sahha fi'lu wahidin fastami'a duk dai ana tare idan aiki biyu ne mutum zai yi wanda matsala akwai sabani a kanta kuma duka za su shiga cikin juna an gane ko to sai suna ganin ana iya yin su a lokaci ɗaya da niyya ɗaya ka zo za ka yi tahiyyatul masjid kuma ba ka yi raka'ata alfijir dukkan waɗannan raka'ata alfijir sunna ne nafila ce mai raka'a biyu tahiyyatul masjid nafila ce mai raka'a biyu kuma lokaci ya ƙuri to su waɗansu daga cikin malamai suna da fahimtar cewa za ka yi niyyar su gaba ɗaya tun da aikin duka iri ɗaya ne sai ka yi sallar ɗaya kuma ka samu ladar ne biyu ya zama to martaba su guda ce wannan yau ne wani zai fara jin wannan kakkai gaugawa akwai matsaloli suna da yawa karkashin wannan an gane ko? to baiti na 43 wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu al-marhun wal musabbal duk abinda yake mashghuli na kaga shi kan shi mashghuli larabci na abinda ya shiga cikin wani aiki fala yushaghalu to kuma ba za a sashi wani aikin ba mutun yana wani aiki ba za a sashi wani aikin ba indai ana son ya ci gaba da wannan aikin ko dan adam ne ko yace mithaluhu al-marhun kama abinda aka bada jingina an gane ko kana da mota ka bada ta jingina dabba da ta jingina kan karbi kuɗi ka ce to za ka dawo da su ka karbi motarka to kuma yanzu baka da izinin ka ce a'a wannan motar za ka ci gaba da shiga da kai da kawo cikinta za ka bar ta a nan kuma ba ka bada ta wani wuri jingina ka ce a kawo ta ka bada ta wani wuri jingina saboda ta shiga cikin wani haƙƙi wal musabbalu al musabbal suna amfani da abin da an kamar da shi waƙafi an gane ko mutumin da ya ce ya bada wannan fili don Allah a yi makaranta fi sabilillahi abinda bahaushe fi ganewa ko eh don Allah kenan to baka dawo ka ce a to wannan wurin kuma yanzu a bani shi zan sake zan yi shaguna a wannan baka da wannan izini wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ruju'u inna wa yutaliba ko duk mutumin da ya isar da wani haƙi ga dan uwansa wajibi lahu ruju'u yana dama ya dawo inna wa yutaliba in ya so zai neme wannan haƙin an kama mutum a komisariya police station ana bin sa bashi na miliyan goma sai ka zo ka kawo miliyan goma to idan ka yi niyyar kyauta ka bashi don a sake shi kana da niyyar dukiyar ka ci in kuma ka yi niyyar a'a ka bayar ne don a sake shi daga baya ya baka kuma kana da wannan gama ba ci a'a baka da izini ba sani ko mun fahimta ba kenan ya danganta da mi daga damarka sai dai ba a son mutum ya wannan in yayi da kyakkyawan niyya shi ko wani lokacin wani kana yi ne tana baci tsakankanin ku saboda wani kayi masa karshe kuma ya dawo ya ce ai shi bai taba ganin yana da in ana zana ma mutanen banza a garin nan ai sai an sa da wani kuma tana yiwa shi ya kai kuɗi aka sako shi to kaga shedan sai ya tura kai ce kai mutumin da yanzu kai ma irin wannan zai ma wannan kai ma kulle ba kulle mai ita in ji gani Allah ya kyauta da haka ba a so wannan ba akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ibnu abbas al'aidu fi hibatihi kalkalbi yaqiu yaqiu ba yaqau ban yaqiu da alhamza ne karshe sun ya'udu fi qai'i mutumin da ya kyauta ya dawo kamar mutumin da ya amai kamar kare ne ya amai ya dawo yana yana shan wannan aman ko yana cin wannan aman musan yadda zamu fassara shi bane ala ayyati hal wannan akwai kaidi akwai kyautar da ake yi don a mayar ma mutum akwai kyautar da ake yi mutlaka shi sa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hiba wa yusibu alaiha a kyau kyautar da an yi ma ne don ka mayar in ka san irin wannan kyautar ce to in ba za ka mayar ba kada ka karba mun fahimci wannan da kyau amma asali galibi mu yi amfani da kyaututtuka waɗanda babu rigima a cikin su domin galibi irin waɗannan kyaututtuka za su kawo fitina kina ko idan haka ne kada ka karba mun gane wannan ko sai baiti wal wajibu at-tab'i ko inda al-isyan an al-isyan kal waji'i ash-shar'i bila nukran al-waji'u dan an ce al-waji' asali shine abin da ke hana mutum an gane ko abin da ke hana ka at-tab'i na dabi'a dan adam cikin dabi'arsa yana da abin da ke hana shi aikata wadansu abubuwa ko ba haka ba to anil isyani in kana da abin da ke hana ka a dabi'arka ka saba ma Allah ina fata ana fahimta ta yace kal wazi'i shar'i malamai suna ganin shi kal wazi'i shar'i bila qur'ani ma'ana saboda shari'a ta musulunci duk abin da ta zo da shi ya dace da lafiyayyen hankali za ka ga hatta da mutanen da ba su yadda da shari'ar musulunci ba za ka ga sun yadda da ababen da shari'ar musulunci ta hana ko ta ce a yi zan ba da wani misali ta wata kissa kafin mu je tutuka na ƙarshe saboda littafin ya kai ƙarshe wata mata a ƙasar faransa muna ji ko sai ta zo da ɗanta ta kai shi wajen masu limamai akwai kun san su can santar-santar ne da masallatai inda musulmi suke ana ganewa ko sai ta tura ɗanta ta ce ya je ya musulunta yaro ya je ya iske malamai suna zaune ya ce musu shi yana son ya musulunta to a can turai galibi idan mutum ce yana son ya musulunta kakkai saurin yadda da shi sai kai masa tambayoyi saboda irin dokokin da suke ɗorawa makiyan addini ne suna iya su ɗaure ka da dokokinsu sai suka tambaye shi kana da mahaifi eh kana da mahaifiya eh kana da mahaifi na ganin baban shi ya rasu mahaifinsa ya rasu ko ma bai ma wasan mahaifin batun da ture ce kasashe ne da karuwanci ina mahaifiyar ce tana nan ta san da zaka musulunta eh tana ina ya kawo nan ba ya ce a tana nan waje sai suka ce to ka kira ta sai ta shigo sai wannan danki ne eh ina da lillai ga takardu ba komai ke kika ce musulunta eh kin yarda eh ke musulma ce a a zaki shiga musulunci akwai mamaki ko babu sai suka ce to ya aka yi haka sai ta ce a kasashen turai musamman a faransa don ina ganin a faransa ne abin ya faru ba ta taba ganin wani musulmi ya ɗauki mahaifin shi ba ya kai mai zombie retreat inda ake ajiyar tsofaffi ta ce to ita ko yanzu girma ya fara kama ta tana tsoron ta bari bai musulunta ba girma ya nisa ya kai ta mai zombie retreat bari ta kai shi ya shiga addinin nan da yake sa a kula da tsofi sai ya shiga da tsuwa sai ya rike ta kun gane a ɗabi'ar ɗan adam ya san kula da iyaye abu ne mai kyau a ɗabi'ar ɗan adam ya san cewa rashin kula da iyaye waɗanda su suka sha wahalar ka abu ne wanda bai dace ba to kaga alwazi'u tabi'i anil isyan kalwazi'u shar'i bila nukra duk abinda kuka ganin shari'a ta ce ayi hankali inda lafiya hankali ne yasa abin nan mai kyau duk abinda shari'a ta ce ta hana in ka bincika ka san akwai matsaloli karkashin sa Allah ya muna mai kyau a ƙarshe baiti na 46 da 47 ba sani can akwai waɗannan baiti suka wajen ku ba walhamdulillah akwai su ko على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ina ganin bakin su ne ko to shikenan an kai karshe kenan to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al wanga wace iri ce eh da zo mun yi karatu jinsiya ce me yasa ta zan jinsiya eh kace jinsiya to ko ahadiya ce istighraqiyya ce akwai sabani almuhimmu nan mu dauke ta jinsiya dukkan jinsin yabo ya tabbata ga Allah dan babu hanyar da za a bi a samu tawaya ga Allah alat tamami malam yace to akan cikawa da muka yi muka kai karshen wannan littafi fil bad'i wal khitam muka fara kuma muka kai karshe waddawami da kuma dawwama saboda mun kai karshen wannan littafin kuma ba shine karshen ayyukan mu na alkhairi ba ba sani ba mun fahimta ba da an ƙara karatu wannan littafi ba shi ke nuna an kai ƙarshen ƙawa'idul fiqhiyya ba wannan ƙofa ce da kuma waɗansu makullai a gurguje ne ake bada misalai kun ji malam wanda ya tashi malam Mustafa ya yi bayanin wannan dan haka ni ma abin da san dauki wannan littafi kun gani ba ko ne zan zo kwana biyu na tafi ko ba haka ba amma malamai suna nan wannan ilimi kuma yana da faɗi don haka ku zage damtsi ku koyi wannan karatu a hannun malamai dama ni ina yi ne ɗan kawo wasu ‘yan misalai in gudu waɗanda za su karantar da fannin da ƙa'idodin da sharhohi ga sunan suna zuwa ɗaya bayan ɗaya suna mukaddima saboda ayyuka sun yawa suna fita sun salatu sannan salati ma salamin tare da tsira sha'i'in wanda ya yaɗu shine sha'i'a daga sha'a abu ya yadu ya shi'u yana yaduwa ismul fa'il sha'i'a innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu to sha'i'in wanda ya yadu da ba salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadu a duniya shi yasa su Abu Jahal inda sun rayu a wannan lokaci da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiran sallah shi bai kashe su saboda kullun za a yi kiran sallah duniya gaba daya so biliyan nawa ake salatin so biliyan nawa ake kiran sallah wannan ɗaya zai kashe su kai garin makka ma da sun tashi laspika ta makka ta ce ashadu allah ilaha illallah suna koma lahira saboda bakin ciki da hasada allah ya kyauta alan nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi da sahabbansa wa tabi'i da wanda suka bi shi shi yasa lokacin da ƴaƴansu suka mutu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kafirai suna jin dadi ƴaƴansa maza sun mutu shikenan ai tarihin sa ya kare sai Allah ce inna shani'aka huwal abtar to ga sunan sa yadda ake maimaita shi ko da biliyan gare ka ba za a maimaita sunan ka ba irin yadda ake maimaita sunan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴan uwa wannan juhudul muqillini dan kokari na ne na kawo a matsayina na ɗalibi na ɗauki wani littafi na ɗanyi bayani iya gurgudun abin da ya saukaka cikin lokaci mun kai ƙarshen wannan daura sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddara akwai rayuwa Allah ya ba mu iko mun shigo kuma sai a duba mi za a iya gabatarwa saboda amfanin ɗan uwan mu ɗalibai nan zan yi burki abin da muka faɗa ko in ce nan zan ja burki saboda kunan ba ku cewa yi ja nan zan ja burki abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu وتعالى يغفر تامنا فضيلة بسم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya saka mana da alheri kan wannan daura da aka gabatar wanda hakikan gaskiya mala ya ce juhud muhimmin amma mun sani muku fa'idantu da shi muna fatan Allah ta'ala ya sanya cikin mizanin hasanat لينفعه في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم irin wannan ziyara ta yankuwantaka lalle abinda aka zo za a iya cewa shine sabka da ake magana za a yi gobe Allah kai mu amma kuma sai zaman to kahin a sabkan mun san yawwa idan kaga suka ce ko yanzu kasuwa ta ta watsi ko yawwa to muri babi zamu ci zamu ci wannan zamu ci wacce Allah ta'ala ya saka malam da alheri Allah ta'ala muke fatan yawaita mana irin su Allah ta'ala ya kara wa rayuwa albarka ya sa gaba lafiya dan uwa masu daraja akwai magana guda ɗaya da zan rufe da ita game da wannan kawai da muka karanta fahimtar nasi daban kuma tora shi wurin aiki shi ma daban yanzu malam ya mana bayani akan wannan ka'ida sanan na ce a wurin malamai sanan na ce a wurin waɗanda suka karance ta amma a wurin awam ba sanan na bace ko matsalar za ta biyo ba wani lokaci in ka zo kace za ka yi aiki da wata ka'ida kamar yadda masu hikima suke cewa yanka kura ba a mai bismillah ina ba za mu fahimta yanzu wannan baitin wa man yu'addi an asihi wajiba lahu ruju'u innawa yutaliba duk wanda ya sauke wani haƙƙi a madadin wani dan uwan shi in yayi niyya ne yana damar ya wannan to anan mutum ya yi takalmin kaga ce mala ya ga mana a daura shi yasa da na bada zai ce malin saka amma in kaga ya shiga irin wannan kuncin in kana so ka huta sai ka samu dangin shi ko wasu mutum daga cikin waɗanda suna da dama su yi magana a madadin shi wani ba shi ake bin shi ba shi ainihin shi amma ni zan biya ko kuma ku tsaya mini lamani akan cewa a hankali zai biya ni kun yarda mun yarda idan dangin suka yarda su za su je same shi ai wannan magana amma in ka biya sai ce mun yi da kai a shari'ance inda shari'a musulunci ake alƙali kai tsaye zai sashi domin wannan ka'ida ce sananna amma a wurin mutane ɗaiɗe ko waɗanda ba san ta ba to ana iya samun matsala yana da kyau mu kiyaye wannan shi yasa lokaci zaka iya fahimtar abu daban sannan kuma lokaci aiki da shi ya gagara amma tsakankanin ku ɗalibai ko malamai ko na makaranta yana iya yiwa amma wani lokaci fa in ka shigo da shi cikin awam to za yanzu nawa nan baiti nawa ma da ya karanta mana mu dalibai ilimin baiti in aka zo ba zai fasu ba sai dai faskara shi zaka wannan shi ne gaskiyar magana sannan mu ka ɗauki zahirin ma'ana shi ka fassara shi ba abinda zai wata na ma'ana to wannan in ɗalibi ilimi kenan to ina ga wanda ke kuma malami me ki suna alim gama gari gama gari yawa afwan gama gari kenan wannan abubuwan suna da kyau kamar yadda malai faɗa malai Musa yana ga tare da shi da malam Muhammad Amin da wasu daga cikin suka kawo wannan shawara mun doke ta mu ji dadin ta amma anya ba bashi na bane ba ku so ku biya saboda na sa sharadi duk wanda ya karanci wannan littafi sai ya kawo shi a habbace yanzu an amshi wasu harda a ciki wasu basu bada ba kenan da gobe ne za a amshi harda sai kuka sa aka kare littafi yanzu gobe na zan ganku wannan shine gaskiyar magana da haka za a rubuta sunayen waɗanda suka zo nan ware wata rana da za mu rinka kiran su ƙarshen zama a juma'a mu ci arabin wani bayan beti kaza don haka dai mu yi kokari mu haddace yana da amfani sosai domin abinda mutum ya haddace yana tare da shi ko da wani lokaci shi yasa ilimi aka mai kirari da cewa khafifun hamli yujadu haisu kunti duk inda kake in dai akwai ilimin to akwai shi yanzu malam da ya zo nan babu maki wannan nusa din daga baya ne ma ya zo da su nuska da aka doka aka bashi wannan bawa mace bashi ya zo da ita ba amma in ka bashi a ko'ina kuma sai tura mai yanzu nan da za mu kwace nuska kowa daga cikin mu ce babu ko ta bace duk ran da aka zo ana bukatar shi aka dauko aka ba ka san an karantar da kai shi baka da bukatar wannan haka ne kokarin mu haddace amfanin mu ne kafin ma ya zama to amfani ga al'umma gaba daya mala Allah ƙara wa rayuwa albarka Allah ya kai iyaye Allah sa gaba lafiya mun gode sosai muna fatan kamar yadda muka haɗu muka yi wannan daura wata rana muna fatan Allah ta'ala ya saki hada mu da malam a nan garin kuma a zo a yi wasu littattafan gaba ki daya ya zaman to an ƙara samun fa'ida sarata istafadna muna fatan Allah ta'ala ya sanya cikin mizanin ayyuka Allah ta'ala ya saka da alheri idan bayan sallah daga zakira zakira sallah bayan an yi sallah mai so sai ya tashi kenan a takaice daura da daga ta kare da mun so sai zaman to gobe da yamma ke da kai amma karatu babu da yau da yamma saboda an kare daura amma tsakanin magariba da isha'i akwai sannan gobe kuma tsakanin magariba da isha'i shi ma akwai sannan tare da su mara akwai bakin malamai za su su shekwa mahmud usman wanda su kuma za su haɗu da malam gobe za a yi karatu a nan shi ma tsakanin magarba da shayi amma na yau tawaga da take tare da malam gawa nan malamai ne su ma kuna ganin su dole zo sai buɗe littafi yana ɗaukan fa'ida kamar yadda muka faɗa jiya ne kana iya littafi ɗaya wurin malami bakwai daban daban kuma kowane daga ciki za ka iya amfani muna fatan Allah ta'ala ya saka da alheri rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana min muttaqina imama ya Allah muna tawassuli da wannan karatu ka zaunar da kasar mu kasashen musulmi lafiya ya Allah ka bamu ruwa mai albarka wanda yake daidai bukatar mu ba wanda yake kafin mu ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk